تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم ‘yan wana musulmi na wannan gari na kefi nasarawa state a nigeria barkanmu da kasancewa a wannan rana mai albarka ta ranar juma'a uku ga watan julai kenan ko shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a miladiya wanda ya dace a nauni ga wata yau tara sha tara kai ko yanzu sha tara kenan a lissafin musulunci ga mu a wannan babban ɗakin taro na Kebbi Premier uh, School ko Academy don gabatar da muhazara ko lacca da aka yi mata taken wato matsalolin auratayya da yadda za a warware su programs in marriage and ways in resolving them matsaloli da ke faruwa a cikin auratayya da kuma ya za a iya warware su menene manufar zaben wannan topic din shine don a bada wata gudunmuwa ta musamman a inganta maka gidanka a inganta maka iyalinka a inganta maka rayuwar family ɗinka in general matsaloli na auratayya kowa yana da buƙatar ya san su da kuma ya zai magance su in ya fada ciki wanda ya yi aure yana ciki sai ƙoƙarin gyarawa wanda bai yi aure ba to yana da kyau kafin ka shiga wata harka ka san matsalolinta don ka iya kare kanka daga matsalolin da ka iya fuskantanka kuma ka iya kare kanka kar ka fada cikin abin da ɗan uwanka ya fada matsaloli na auratayya ko na ma'aurata ba mu isa mu kididdige su mu yi bayanin su a nan ba a zan faɗi iya abinda na iya rerewa a gurguje matsaloli guda tara amma akwai su da yawa muna tare da shehin malaminmu al'allama a shekul mubajjal محمد بن عثمان الكنوي الكفوي inda wata magana kuma ya zo kuma kuma kun san abin da ya zaɓa alkanawi alkafawi kuna ɓata lokacin kuna wani alkafawi alkanawi a yau bayan wannan fulfular Allah ya saka da alheri to muna tare da shi ina cike da wallahi karfin gwiwa da jin daɗi kwarai da gaske a wajen ambato waɗannan matsaloli saboda na san yana da dubban su da ɗarurrukan su a cikin kwakwalwarsa wanda zai taimaka mini kwarai da gaske idan na rarun muku wasu shi ma zai kuma rarun wasu insha Allah a yi ta bugawa don a samu fa'ida Allah ya gane da mu a na tarbiya afwan malam na tarbiya ne ko na aulatayya na tarbiya ne yawwa matsalolin tarbiya ne ba auratayya ba auratayya sai gobe ko eh na tarbiya ne insha Allah Allah ya gane da mu a in an ce tarbiya duk dai san ma kan ji bauchi duk kusan abu ɗaya ne duk muna da buƙatar mu san su saboda yanzu daga cikin matsalolin da ke damun mu a rayuwar mu a yau shine ya za mu yi mu gyara tarbiyyar mu mu musulmi har wanda ba musulmi ba ya gani ya yi koyi da mu kuma kowa yana da buƙatar tarbiyya da cijo yana buƙata tsoho mai shekaru da ya kusa mutuwa matashi ma yana buƙata yaro ƙarami ma yana buƙata maza suna buƙata mata ma suna buƙata wallahi lau a ce al'umma ta za su gyara matsalolin tarbiyyar da ke cikinsu to da mun samu rayuwa mai daɗi da kwanciyar hankali na kasa kashin matsalolin kamar guda tara kamar yadda na faɗa zan kawo su a gurguje a na farko dai zan fara kai farmaki na ga samari matasa hari na da zan kai to wa samari zan kaiwa ko ba a yi maka bayani ba ka sani cewa in dai an yi maganar tarbiyya to dole ka kawo matasa mazansu da matansu a ciki waɗanda suke ba wa mutane ciwon kai a yau a cikin matsalolin tarbiyya na farko dole ka sa matasan ba na so na ce iyaye saboda sun yi iya ƙoƙarinsu wasu matasan sun fi ƙarfin iyaye malamai sun ta bayani akan matasa an yi ta rubuce-rubuce akan matasa littattafai masu tarin yawan gaske wanda jaki ba zai iya ɗaukar su ba mota ba za ta iya ɗaukar adadin su ba duka don a kubutar da wannan al'umma tawa musamman matasanmu a kan lalacewa da taɓarɓarewar tarbiyyar don in matashi ya gyaru to al'umma ta gyaru idan matashi ya lalace to akibatul umma wato muhim wato tusha ɗin al'umma ɗin yana da ban tsoro kwarai da gaske kuma yau shi ne dalilin da ya sa kaga muke ta wahala wai tun rage ne ran zane mun yi sakaci mun watsar da matasanmu ba mu ja su jiki ba ko ba mu nuna musu hanyar da ya kamata su bi ba sai muka bari shedan ya zama malaminsu shi ne yake cewa ku yi ko kar ku yi san zuciyarsu ya zama shi ne ubangijinsu a fara'aita manista kada ilahahu hawahu da Allah yake faɗa duba wanda ya ɗauki hawahu san zuciyarsa shine Allahnsa san zuciyarsa shine abin bautarsa da yawa yau cikin matasanmu da mazansu da matansu wallahi abin da ya halakar da su ko ya tabar da su shine tsabar bin ra'ayi da son zuciya ba a tuntuɓan manya idan za a yi abu ba a tuntuɓan malamai idan za a yi abu ba a sauraron iyaye yayin da ake aikata wani abu kuma in sun yi fada ba a ji don haka kulawa da su samari matasa wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske akwai wata muhazara da na amfana da ita kwarai da gaske ta wani babban malami a Sheikh Abdul Karim Al-Khudayr ya sa mata tarbiyatu ash-shabab wal inayatu bihim wani wani babban malami ne shi malaman duniya yau yana ƙasar Saudiya yana kuma Riyadh ba shi da lafiya muna fatan Allah ba shi lafiya yana kwance sannan kuma malami ne na hadisi sosai ya yi bayanai masu kyan gaske wajen kulawa da matasa sai ya ce a kula da matasa kamar yadda ake kula da iyali duka ko ake kula da dukiya ko ake kula da abu mai amfani duk lokacin da aka watsar da matasa ba a kula da su to su ne goben al'umma in kuka bari tun yanzu suka watse tarbiyyarsu ta lalace to goben al'ummar su ne sannan kuma akwai littafin tarbiyyar shabab na Muhammad Duwaish shi ma yana da kyau a wannan babi akwai maganganu sosai na faɗi wannan references ne saboda matasa ko ɗaliban ilimi wani zai koma ya zai dan leka a cikin littattafai masu tarin yawa da muhadarori da yawa da malamai suke da kuduwobi abu na farko dai a kula da matasa wajen ilimi don kada tarbiyyar su ta lalace ka iya cewa me yasa tarbiyyar matasa ta lalace a yau shine rashin ba su ilimi ingantacce da ilimin addinin da ilimin zamani an yi abandonin dan su an zubar da su ko dai yanayin system din ya zama baya kula da matasa ko kuma tsabar bala'in talauci da rashin abin hannu yasa muka bar matasanmu suka lalace wasu kuma suke amfani da su wajen ainihin wato a jefa su cikin hali wanda yake na wayyo Allah ne ya su ko kuma halin na shiga uku da haka lalle a kula da matasa wajen gina musu makarantu a kula da matasa wajen ba su ilimi ingantacce a kula da matasa wajen tallafa musu wajen zuwa karatu din yanzu duk wata jiha da ka sani a Najeriya malam idan ka je ka buga lissafin adadin matasan da suke zaune a bakin fili sun gama makarantar gaba da firamare sakandare kenan suna jiran su ga jami'a ba su da hali wallahi sun fi wanda suke cikin jami'a suna zaune ba su da yadda za su yi dole su ci dole su sha sha'awa kuma ta kama su da mazansu da matansu system din tsarin bai zo da kulawa da su cewa mai rauni mai karamin karfi shi ma ya shirya samu ilimi ba kuma duk duniya an yadda daga cikin hanyar da ake tsare matasa a kula da matasa shine ba su ilimi da buɗe musu makarantu malaman addini ƙalubale gare ku wajibi ne a fitar da shirye-shirye da tsare-tsare na musamman da lectures da makarantu da program short da kuma masu long time a program da za a yi don kulawa da matasa saboda da shi ne za mu magance wannan bala'in da yake fuskanta mu ko muke danta da kuda a yau na lalacewar matasan mu wanda zan zo ku da misalai a kai a shi ilimi a ya fi komai tsada ya fi kuɗi muhimmanci in ka samu ilimi ka samu abin da ya fi kuɗi dan da ilimi ana fita a je a nemo kuɗi kuma idan an samu kuɗi ma dole sai an yi amfani da ilimi wajen kulawa da kuɗin don haka ashe yana da kyau mu kula da waɗannan yara wajen ba su karatu da kuma kulawa da tsarewar tarbiyyarsu idan ka ba wa yaro ilimi ka shagaltar da shi yaron da yake jami'a yaushe zai je ya ɗauki wuƙa da sanda ya je kalanan siyasa yaron da yake makaranta yana hadda alƙur'ani yaron da ka tura shi wata ƙasa yana neman ilimi yaushe gurɓataccen ɗan siyasa zai ɗauke shi ya yawo da shi a titi ya bashi makami ya bashi baya yaron da ya zama kayi kifin ɗinsa bizi da ilimi yaushe wani zai zo ya ɗauke shi ya kai shi daji ya bashi makami yana kashe mutane yanzu galiban lissafin da aka yi ta'addancin da yake damu mu a wannan ƙasa kamu za ka ga matasa ne ake ba bindigogi da makamai yara ne kanana wani da aka kama shi ya ba da miliyan ɗari yake cewa wallahi yaron da ya tafa kiyarsa yake marin su yake zagin su yake rike bindiga yake raka shi tashi ya ce yaron nan bai wuce shekara sha bakwai ba ɗanyen yaro ne ya ce komi bai iya ba bai iya ilimin addini ba bai iya na boko ba to kaga da hukumomi za su gane daga cikin hanyar da za su magance ta'addanci da ke faruwa a cikin al'ummar nan su buɗe makarantu a ƙauyukan nan duk ƙauye a je a buɗe makaranta da ta addini da ta boko a kula da meye mutane suke yi a ba su ilimi wallahi idan kun ba su ilimi ba za su shiga daji suna kama general ɗan soja ko suna kama wani babban mutum suna kashe shi ba amma ba su da ilimi su ma sun san su ba masu ilimi ba ne kuma su ma suna da'awar ba a kula da su ba suna rayuwa a ƙasar da kamar su ba 'yan ƙasar ba da haka daga cikin hanyoyi da mun sha ba mun sha ba wa gwamnati shawara ku gyara wai ana cewa it's too late to cry wannan kam it's not too late to cry za a iya gyarawa a bi duk ƙauyukan nan da biliyoyin kuɗin da ake wasa da kuɗi ake kakkashewa duk ƙauyukan nan a bi su a je a karantar da su a ba su ilimi wallahi sai kun samu high percentage na wannan banditry din wallahi ya samu raguwa ko ba komai wanda za su taso daga baya kun tsare su amma yanzu wallahi ba mamaki wani dan sai ce sai ya gaji shi akan wannan mummunan aikin ku rike wannan sannan kuma matsala ta biyu shine a a yi musu at-tarbiyya ala ibada idan yaro ya shigo yana kula da addini to a koya mai ibada yawan sallah yawan nafila ga ilimi yawan karatun Qur'ani yawan azumin nafila wannan babban makami ne da yake tsare tarbiyyar yaro ba sai an dauki itace ko sanda ko bulala ba wannan sallah wannan nafila wannan zikiri wannan karatun qur'ani shine zai bashi tarbiyya da ba zai lalace ba malamai suka ce ba a iya kwatanta tasirin tsare tarbiyyar yaro wato da tasiri wato wato da ibada take yi masa masa a rayuwarsa ku koya musu sallah ku koya musu karatu ku koya musu lazimtan yin ibada wannan shine zai ba su nutsuwa ya sa musu tausayi da jin kai wani an kama shi ana masa wannan ta'addanci yana kuka yana iyo yana ka tausaya min sai ce ai ni ban san tausayi ba ai yace ban je makaranta aka koya min tausayi ba da haka zan maka bala'i ne da azaba ka fari kuɗi kawai yace masa Allah Allah yace ban san shi ba ban san shi ba amma yana da awan shi musulmi ne to kaga akwai damuwa mu gane matsalolin inda suke dan mu yi kokari mu gyara sannan kuma tarbiyatul shabab ala al-sana'at wal hiram a koya wa yara a yi musu tarbiyya akan sana'a da ayyukan hannu a koya musu sana'a ko ka ba su ilimi baka ba su sana'a ba ko kuma ka sa musu ibada amma ba koya musu sana'a ba to akwai saura lalle a koya musu sana'a koyarwa za su yi shago za su buɗe noma za su yi aikin ƙarfi za su yi as-sana'atul yadawiyya ne sana'o'i na ainihin hannu ne duka sai kun koya musu kuma in nace matasan nan ina nufin matasa da mazansu da matansu ko ban maimaita ba ina nufin har da mata idan kuna son zaman lafiya ku koya wa ‘ya'yanku sana'a, ku je ƙasar China, yadda yau duk kayan da kuke amfani da shi galibin an gada ma a nan gurin, duk za a ce kayan China ne. Ku je ku ga ana banditiri a China? Akwai samarinsu suna zaman banza a titi suna tumasanci wa ‘yan siyasa? Akwai wanda ake ba su ƙwaya? Akwai wanda suke ɗaukan makami su kashe kowa su sari kowa? A'a, a ƙasar China wani yake gaya mini mai ɗan kasuwa ne yace wallahi a cikin gidajen su ma sana'a ce mata da suke cikin gidajen su wallahi sana'a ce yaro yana secondary yana da wani factory a gidansa a gidan ubansa a ɗaki duk yace ƴan ƙananan fitilun nan da ake haskawa wannan da farin hasken nan yace wallahi yara ne ƙanana suke su tattara kawai sai a zo a yi packaging kawai yara ne ƙanana suke mu yanzu ga yaran muna da su ga matasan muna da su ba aiki ne zuciya ta mutu to ba dole mu samu matsalar tarbiyya ba ina so na gaya muku wani abu guda duk yadda kuke so yaran nan su koyi tarbiyya idan ba ku ba su abin da za su rayu ba ba za su gyaru ba dan kowa dole ya ci da safe dole ya ci da rana dole ya ci da daddare to baka ba shi abin da zai rike kansa ba haka wanda ya zo ya kawo masa wani abu ko kaɗan ne zai bi shi kuskure ne mutum ya tashi ya bar ɗansa bai koya masa sana'a ba in kasuwa yake zuwa ko gona yake zuwa ko wani abu zai bude a bakin titi lalle yaran mu su koyi sana'a wannan zai taimake mu kuma da shi ne za ku magance waɗanda suke ɗiban su su amfani da su ta hanyar da bai dace ba yaron da yake da aikin da zai yi yake da sana'a yaushe zai je bi wani ya ta'addanci ko ya je ya wani faɗan siyasa ko ya zo ya wani faɗan daba a gari ya dau makami ya sa bula a fuskarsa ya sha kwaya idan sai ya ja ya zagi ubansa ya kaza wallahi aka maka Allah akwai kyaftin da aka mun na wani yaro matashi aka ce malam idan ya tashi rashin mutuncinsa da uwarsa da ubansa yake farawa malam makani yake cirewa yayi kan ubansa da gudun ubansa yake shiga daki ya kuya uwarsa ma ta shiga ta kuya daga nan yayi zage zage akuya in ya samu a gidan sai ya datsa ta gida sannan ya fita waje ya je kama rashin kirki yaron nan mala yan sanda ba su isa su zo su kama shi ba sai su zo da shiri yaro ɗaya a gari ɗaya tsoronsa ake ji ya fara da ubansa da uwansa saboda me saboda an bar shi ya lalace baya makarantar boko baya ta addini ba wani sana'a ba yi wallahi ba karamar illa aka yi mana ba ta hanyar barin yaran mu ba su da abin da za su rayu kowanne a cikin ku ya ko matasa yana buƙatar riga yana buƙatar wando yana buƙatar hula yana buƙatar takalmi yana buƙatar agogo yana buƙatar waya shi yasa Allah ya jarabe mu mu a nan arewa wani mai bin kididdiga yake cewa jobless masu zaman banza wanda ba su da aikin yi a arewa sun ninninka yan kudu yawa an fi satar waya da kwacen waya da ta'addancin waya a arewa saboda mun yi abandani yaran mu ba sa zuwa kasuwanni ko kuma sun rena sana'a ko kuma bamu ja su a jiki muka koya musu ba shi yasa muna kwana da su a unguwa ɗaya sun hana mu bacci in ka ajiye mota su balle su sace rediyo ko su balle su sace wani abu akwai barawo yaro matashi shi shi da safaya da wannan da job yake yawo job yake rataya a bayan sa in dare yayi kawai zai je ya daga mota ya sa kututtire ya kwanta ta ya karata shi kuma yake su kenan wani shi ko masallaci yake zuwa duk inda ya ga takalmi mai kyau shi kuma Allah ya jarabe shi da me da satar takalmi yanzu wani ya turo min shi kuma wani matashi ka san me yake yi sai ya je ya samu masallaci a anguwa ko a gari sai ce to ni ina alaka da kungiyar kadar ina alaka da kungiyar toki masu gina masallatai masu kaza zan taimaka muku sai ya je ya kawo turub din yashi guda ɗaya sai ya aje sai ya sayo bulo kamar guda ɗari ɗaya ya fara ajiyewa duk mutane ana ta addu'a za a bada sai ce to za a fara aikin masallaci sati mai zuwa ran asabar sai ya zo da kafintocinsa da ‘yar kurkurarsa sai a ɓare kwanan a cire fankokin masallacin wallahi mana a cire ƙofofi sai ya ɗora a mota sai ce to wannan za a kai su waya house in ya tafi ya tafi waya house bare sake lawa ba wallahi tallahi mana yana nan Allah ta kai shi ga muku tafi Allah ne ke gaya muku da ka duk wanda ya zo muku ya kawo taimakon gina masallaci kar ku yadda ku ɗeba kayan ku da kanku ko shi zai ɗauka ku bari sai ya gama ku bashi wannan duk matasa ne suke suna da hanyoyi bila adadin saboda suna zaune ba sa yin komai wallahi mala aka daga ana ta neman taimako jama'a taimaka unguwa ce ta talakawa ya je ya ɓare masallacin ya cire kofofin saboda matsiyaci ne har kafe ta masallacin sai ne ne ne an saula liman ya zo zai gabatar da sallah ya ce to ai za a yi sallah aka ce kungiya ba ta tawo ba tana tana da yadda mutum guda har yau bai sake dawa ba duka irin waɗannan misalan malam suna nan da yawa akwai matashi da ya je masallaci shi kuma fanka yake sata fanka irin wannan saboda lalacewar yaran mu ina gaya maka wannan wato tsoho ɗan shekara saba'in ko ɗan shekara tamanin da zai wannan aikin ba yana fama da kansa duk wanda ya girma ya zama family man da zai je wannan aikin ba yaro ne matashi wallahi malam da ya je shi ya rasa yadda zai hau ya kwance fankokin masallacin nan ka san me yayi qur'anan masallacin ya ɗauka ya tsora qur'anai qur'ani fa izu sittin shi ya ɗauka ya tsora ya taka ya taka ya hau da flyersa da abin kwancewarsa ya kwance ya kwance ɗaya biyu uku ya da jera Qur'anin kawai sai Qur'ani ya goce sai ya faɗo kuma sai ya gani ya mirgina ya mirgina ya tattara wani abu abu ya gagara kafin ya gara mirgina wa ladan ya fito kiran sallan fari haka suka tattara suka fashe shi ta yaya ya hau Qur'ani ya taka wannan duka yaran mu ne idan kun je gidajen kurkukun gidajen kaso duk inda ka je gidan kurkuku correctional centers wallahi duk yaran mu ne matasa a lokacin da ya kamata suna universities suna makarantu suna kasuwanni suna tunani mai kyau yaya za su canja future ɗinsu yaya za su gyara matsalolin al'ummarsu amma su ne suka lalace idan yau samarin matasan yau lalatattu su ne nan da shekara ashirin talatin za su zama shugabannin al'ummar nan ai muni ya isa Daka wallahi akwai haɗari yana fuskantar damuwar ba ma yanzu ba ne. In ba mu taimaki matasan nan muka gyara su suka zama na kware ba, wallahi jikokinmu da tattaba mu ba za su taɓa jin daɗin rayuwa a ƙasar nan ba. Ku riƙe wannan zai muku amfani kwarai-kwarai da gaske. Da aka koya wa yara sana'a akwai musu aiki. Malamai masana tattalin arziki da rayuwar ƙasa da ingancinta suka ce abin da yake inganta kowace ƙasa shine sana'o'inta duk ƙasar da take da sana'a to za ka ga ta samu ƙarfi a duniya na buga muku misali da china duk duniya ba inda ba za ka je ka ga kayan china ba sun fi ƙarfin mutane america in ka je akwai kayan china ingila in ka je akwai kayan china saudiya in ka je turkey in ka je duk inda ka je kayan sakawa sun yi zarra takalma sun yi zarra menene sun yi zarra watar wani mai sai da huluna irin wannan zanna bukari kawo mini sai ce wannan malam ga ga, forin kuma nace yanzu wannan hular zanna bukar ita ma akwai borin yace kwarai kuwa ai an tailor suna yin ta kirkinin sun dauki hoton ta sun je sun yi sun yi inji sun yi kwamfuta yana mutu mai kyau kamar wanda aka dinka ta a Maiduguri ko ma kaga wanda suka layi suka lura da mai sana'a kenan tunda kuna bukatar ku saka hula zanna bukar bari su yi ya za su nemi kuɗi a cikin ku sun gama da kai a shaida ba yadda za ka rayu babu shaida a cikin ka ba yadda za ka rayu baka samu wani amfanuwa da wani abin da suka yi ba ya ji dukan ku su ne takalman ku su ne agogannin ku su ne kayan wutan ku su ne kayan ruwan ku su ne yanzu har jiragen sama suke jirgin sama ta China suna ta rikici da sauran kamfanuna na duniya da suke ainihin wato mu'amala da jiragen suke kera jirage da haka dan Allah ku koya wa yaran mu sana'a don mu fita daga ainihin wulakanci kuna da tarihin safai a gurguje rashin lokaci kun ga Abdulrahman ibn Auf ɗaya ne daga cikin ƴan aljanna sahabi ne ɗan aljanna Abubakar ɗan aljanna Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wannan asharatu mubashirin zai ƴan aljanna ne da Sa'ad Sa'id wa Ibn Auf wa Talha wa Amir Zihri wa Zubair al-Mubaddah waɗannan dukkan su ƴan aljanna ne to a cikin su Abdurrahman ibn Auf dan kasuwa ne kasuwa yake zuwa ya kasa kaya Ali bin Abi Talib ya yi dako da yawa daga cikin sahabbai sun yi aikin karfi akwai masu kiwo a cikin sahabbai su kasa dabba su kora ta daji ha ta yi kiwo su dawo su zo masallacin annabi su sallah da yamma su je su ba dabbobin su abinci da shi suke rayuwa in za su yi aure da shi suke rayuwa in za su ci abinci in manzon Allah ya nemi taimako shi suke sayarwa su bayar in an zo dai shi suke yankawa idan an zo fidiya da hadaya duk dabbobin su ake daukawa akai a sayar su kai kasuwa Abubakar dan kasuwa ne ka san me Abubakar ke sayarwa yadi bazzaz ne yadi akwai mahauci a cikin sahabbai mai sai da nama akwai yan canji shiga cikin motsa da yake bayani akan babin canji ka ji asar da ake ta kawowa masu aikin canji canjin kuɗi da ka sani malam duk ba abin da ba su yi mana aikin neman ainihin sana'a su sai da umar ɗan kasuwa ne hadisi aka zo aka kawo aka yi sallama assalamu alaikum abu musa ashari ya sallama guda uku ya nemi izini guda uku umar bai fito ba ya kama hanya ya tafi da ya fito yake cewa ba na ji muryan abu musa a kofar gidan nan ba aka ce ya kware ku yace to yana ina aka ce ai yayin ki sallama da neman izini guda uku ya tafi yace ya zai zo bayan na fita bayan ya kira ni kuma ya tafi sai ce a kira shi aka kira shi yace ya zaka zo kai sallama a gidana ka tafi kun san Umar Shadid yana da tsanani sosai yana yawo da sanda saboda ladabtar da mutane sai na Umar kwarai haka yake kai ma an kaga dama wata ranka dauki sandanka ka zaka yi tafi ka ja duka Don inganta kasuwanci ƙasanmu, Allah inganta tsaron ƙasanmu, Allah ya ba mu kwanciyar hankali a ƙasanmu, babu wani laifi a ciki. Da haka wannan ideology din tunanin na cewa kar mu yi wa ƙasanmu addu'a ko mu yi kishin ƙasanmu wannan abu ne wallahi da aka yi mana illa kuma aka yaƙe mu akai. Sannan kuma a koyar da yara wato tarbiyya ta girmama na gaba. Tarbiyyar mu ta lalace ba ma ganin girman na gaba musamman matasanmu. tun daga masallaci za ka iya ganewa idan an zo sallah in an zo fita daga sallah ka lura karami yana ba wa wuri tun daga masallacinmu na kamsu salawa daga nan za ku gane muna da matsala za ka yi sallah da mai furfura a gefenka ya zo zai ɗauki takalmi kai za ka ɗauka wallahi ba za ka matsa masa ko ka ɗauka masa takalmi ka ba shi ba ya fi girme ka da kwana ɗaya wanda ya girme ka wallahi ya girme ka ba ma tausayin nan sama da mu saboda sun tsufa yanzu muna da dattawa tsofaffi a cikin garurrukanmu muna da ainihin marasa lafiya a kwakwance muna da wanda suka yi ritaya akwai wata gwamnati da take da wani tsari na kulawa da gajiyayyun cikin tsofaffi masu shekara saba'in tamanin akwai wani ciyaman na lokacin gaman ko wani gwamna da yake a masa rosta duk tsohon da ya kai shekara tamanin kaga ba su da yawa ai sosai yace na ware masa albashin naira dubu tamanin duk wata a rika sai masa maganin ciwon kafa da hawan jini a rika sai masa abinci akwai gwamnati da sai wannan babu muna da tsofaffi mata masu shekara ɗari a cikin gida tsohon da yake da shekara tamanin yake da shekara saba'in ya gama bautuwa a ƙasa in sana'a ya yi in kuɗi yake da shi kuɗin ya ƙare ya yi haifi ya'ya watakila sun abandon ɗinsa sun zubar da shi sun watse ba su taimaka masa ba kuma garin da yake ciki ma ba sa taimaka masa dan haka tsofaffin nan haka suke mutuwa da bakin ciki na rantse da Allah tsoho zai iya wata uku bai rike dubu uku ba to wa zai baki goro ba sai ya roƙa goro babu da wannan fulanin wata rana a ƙasar Misra Alƙahira ina zagayawa ta wani guri sai na ga wata katuwar ma'aikata kawai sai na ga gaba dattawa ne da tsofaffi masu sanda da itace sun yi layi sai nake tambayar wani ɗalibi nace to me kawo waɗannan dattawa haka tsofaffi yace wai ai waɗannan gwamnatin Misra tana da wani ka'ida duk tsohon da yake daga shekarar saba'in ko tamanin ko saba'in da biyar ya kawo takardar haihuwarsa kawai za a yi masa wata rasta da za a rinka bashi albashi da kayan abinci duk wata kowane tsofaffi a anguwa an ba su mandika gurin da za su je su rinka karɓar abinci duba tarbiyya mana duba tausayin babba ya ce waɗannan da kake gani shi za ba za ka ga suna bara ba wanda ka ga yana bara ma hukaci ne amma gwamnati za ta bashi abin da zai ce sha a bashi wannan kuɗi kuma wallahi hatta ƙasashen turai din nan da ake gani wallahi malam a da ana ganin ba musulmi bane suna kokarin yin wannan yanzu wanda yake aiki a ingila ya zama baya aiki da hukuma ta gane yanzu baya aiki akwai kuɗin da za a rinka bashi yaro idan ka haife shi akwai inda za ka yi rijista ana biyan yaron ka albashi daga haifarsa kuɗin famfas ɗin yaro akwai waɗanda da kuɗin yaransu suke rayuwa to me yasa mu musulmi mu ba za mu yi ba Daka wannan dattawa haka za su karbi kayan abinci su ba wa ‘ya'yan su ɗora musu a mota kuma a sa musu kuɗi a kati. Ba a ba su kuɗi haka canje a kati ake sa musu kuɗin. Daka da sun dace bukatar wani abu sai su ba wa ‘ya'yan su cire musu kuɗi a unguwarsu. Dan Allah gwamnati ba taimaka musu ba. Na kai ziyara shi ma duk a cikin nasarar ƙahira wata dattijuwa tsohuwa ce ta yi shekaru. Na je gidanta, ubanta ya mutu, ai mijinta ya mutu, ha me yasa nake a ina kike samun ci da sha tace ai mu a nan kasar duk tsohon da ya mutu duk dattijan da Allah ya masa rantsa duk duk mata mace da mijinta ya mutu kawai za ta kawo takarda da zai shaida cewa a mijinta ya mutu har ta mutu za a rinka biyan ta albashi za a biya ta kudin haya za a biya ta kudin asibiti akwai asibitoci ma na kyauta malam kawai duk tsoho mai shekara kaza in yaje kyauta za a mai treatment me yasa yan siyasa mu ba sa zuwa su dauko wannan abubuwan su koyo wannan abu ya ku yan uwana matasa kisa na ce ku zan kai wa hari da farko ku yi zuciya ku ga cewa in kun samu mulki a siyasa ko kun yi kuɗi a kasuwanci ku ce za ku kawo irin waɗannan tsare-tsare da taimaka musu a cikin ainihin rayuwa haka irin waɗannan ƙungiyoyi da ake da shi a na taimakon da jin kai mutane ya kamata a kirkiro irin wannan tunani at least a ba da wani samfur a ce tsohon da yake da shekara ɗari bai mutu ba a kawo mana sunansa mu kuma za mu matsalolin shaye-shaye sun taimaka wajen lalata tarbiyyar yaran mu wannan maganar shaye-shaye da ɗaukan ƙwaya wannan illolin wato lakta ce ne zaman kanta wallahi an yaƙe mu kusan duk inda na karanta dangane da matsalolin wato al-mukhaddirat abubuwa da almukaddirat wal muskirat sai a ce wannan fa akwai influence akwai interest na ƙasa da shi da helicopter ko wuce da shi a trailer ba ɗan sanda ko sojan da yake tsare kun san cewa akwai motocin da a titi ba a iya buɗe su wallahi ba kai saka buɗe ba kowa ya kai a road block kawai cewa za ka yi kawai daman kafin ka zo ma za a kira ka ce mota kaza mai lamba kaza mai na kar a taɓa ta a bata ta wuce wallahi haka za ta je har airport ko abin da ita boda a je a tura kayan ta wata ƙasa in ma ba ta tashi a yan wata ba irin wannan ƙasar muke rayuwa wa zai gyara mana wannan abu matasa to idan suka bari ba ku sha ƙwaya ba ai za ku yi hankali in ba su ba ku ƙwaya ba za ku waye in ba su ba ku ƙwaya ba za ku yi ilimi ai da haka suna ga daga cikin hanyar da za su yaƙe ku ba sai sun sa bindiga sun harbe ku ba sun yi sun yi ku ne da haihuwa kun yi da haka ku haihun amma za a ba ku ƙwaya ‘ya'yanku za su sha ƙwaya sai sun hana ku bacci a cikin garurukan ku. Haka ne ko ba su bane ba. In suka tashi abin su sai har kafiyo ake sawa. Kafiyo ake sawa a gari. Garuruka nawa arewa ka sa. Yanzu mu a nan Kano ko a Kano wallahi daga cikin bala'in da yake damu shine matsalar matasa. Fadan daba. Dabanci kisan kai zubar da jini. Ɗazu Sheikh Bin Usman yake gaya mini ya karanta ya gani akwai yaron da a cikin shekaran jiya ne ko jiya yankan rago aka masa aka yanka shi a cikin garin kano to ai dole su yi dole su yi ba ku ji labarin yaro matashi a kano ya shiga gida ya kashe mutum shida matar aure da 'ya'yanta ya ɗauki jariri ya kashe shi ya jefa shi a rijiya ba ku ji wannan ba ba a ɗauki wannan an nuna ba har yau ba a yi mai hukunci ba kuma wallahi ba za su yi ba yana nan yaro yana cikin kurkuku ya yi ƙiba ya ƙoshi saboda akwai abinci da safe da rana da daddare ba za a mai hukunci ba saboda ba a hukunci suna da manufa ku samu wanda za su yi ta kashe ku a ƙarshe a ce a ɗauki lauya a a kai shi kotu a a yi kaza gwamna bai sai kashe shi ba shugaban ƙasa bai sai kashe shi ba yanzu duk masu kashe mutanen nan masu ta'addanci ne an kama su me ake da su ajiyar su ake a gidajen kurkuku wata rana wani gwamna in yazo sai ce ya yi alfarma ya yafe mutum ɗari daga nan zuwa nan duk a sallame su yaya Najeriya za ta zauna lafiya da wannan tsari mummunan tsari bakin tsari an tabbatar da laifi ba a iya ɗaukar mataki ba a iya ɗaukar haka na faɗa ana a tahaddaku wa ana a tahaddar hukuma wannan yaron da ya yi wannan abu yana nan ko yana me kuke jira me ake jira har yanzu ba hukunta shi ba haka za mu yi ta wa'azi mu har sai mun yi furfura har mun gama har sai mun tsufa zancen ya tsufa wata gara na kawai ka ganshi a titi yana yawo ya kashe mutum bakwai yana yawo a burtuna rai ɗaya ya kashe mutum bakwai kuma wannan ka je ka bincika babu tasirin baya wallahi tallahi akwai tasirin baya idan mutum ya sha kwaya ba abin da ba zai yi ba na farko dai mai kwaya malamai suka ce akwai imatu ruhul mukawama duk yaron da aka bashi kwaya to baya samun kore baya samun ƙarfin gwiwa ya taimaki ƙasarsa zai samun ƙarfin gwiwa ya ki ya ki shi ya zuciya ya ilimi dan kwaya baya iya zuwa yayi kasuwanci dan kwaya bai zai zama limamin masallaci ba dan kwaya bai zai je university ba a'a dan kwaya bai zai je kasuwa ba dan kwaya zai kare ne akan sata da zina da neman mata da ƙarshe ya je wani abu a tsare shi aka shi kawai to abin da suke so yaran ku su zama kenan sun hana ku aiki ba sana'a da haka yaro sai ɗauki ƙwaya. Shaye shaye yaro ya tashi daga nan Najeriya a kai shi wata kwasa amma wallahi sai ya nemi inda ake shan ƙwaya ya shan ƙwaya. Abran mukaddirat albudu anil ilm wal amal bihi nisantar ilimi duk ɗan ƙwaya baya harkar ilimi sannan kuma ga ga kuma ainihin wato mu'amala da haram su da kansu suke tallan ƙwayarsu a koya maka sai da ƙwaya a koya maka shan ƙwaya na kai ziyara ma'aikatar NDLEA ta jihar Kano Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi Sheikh Ibn Usman afirkalla don Allah idan ka samu dama ka kai ziyara wannan ma'aikata ta NDLEA a jihar Kano ka je ka ga aikin da suke malam ka je ka ga kwaya ta tashin hankali kwaya za a nuna maka wanda aka shigo da ita Kano da kirar Bahaushe da kirar Bature yan buhunhuna ne kadan kadan za a ce maka wannan miliyan 100 ne ce wallahi tallahi kwayar da take gidan nan ta fitar biliyan kuma duk yaranmu ne aka kama ga su nan a daure kuma wai ana kotu ana ta shari'a kuma ba su kwayar kwayar sun zo suna cewa a sake musu kayan su Najeriya komai za ka iya shari'a da sannan sun gama da mu yaro ba tsauye ba ilimi ba koyi amma ya iya shan kwaya aka kai ni wani guri ƴaƴan attajirai ne ƴaƴan manyan mutane ne su ƴaƴan manya ne amma kwaya ta lalata tunanin su wannan ubansa biloniya ne wannan ubansa biloniya ne wannan ubansa miloniya ne wannan ubansa shine mai kaza amma wallahi yaro ya lalace gata ya masa yawa yana shan kwaya wannan shine ajanda na makiya abokanan gaba da suke bunko mana kwaya suke kawo mana cikin kasashen mu illolin fiye da yadda kuke tsammani da haka a karfafi wannan ma'aikata duk inda take a yi ƙoƙari a hana su mu'amala da cin hanci kuma in a rinka ba su haɗin kai in sun tsaya suna cikin ɗin mutane a yi cikin malam za ka ga mota tsar jirgi a kan miliyan kaza an masa cincin dilas malam an rufe ta gaba ɗaya ƙwaya ce a cikinta da daddare ake raba ƙwaya a cikinta suwa ake bawa tsoho mai shekara tamanin a'a tsohuwa mai shekara kaza a'a shek wallahi abin da ya man tsoro malam sai da aka yi wani guri 'yan mata ne gaba ɗaya 'yan ƙwaya ‘yan mata yarinya budurwa da ba ta aure ba, ‘yar ƙwaya ne, a buge!
me ya kai ki wallahi tsautsayi saurayi wallahi ba ni da sana'a wallahi ba ni abin da ya kashe har yan mata yanzu suna shan kwaya yan mata yau suna dabanci suna kalaranci kai wallahi yau kwaya ta shiga har cikin matan aure bacci bai kama ku ba yan Najeriya yau ga wani yaƙi da aka kawo mana ba na bindiga ba ba na asha ba an zo ana yaƙar mu da kwaya can sun haɗa mu da yan ta'adda suna sace mana masu kuɗin mu ana karya tattalin arzikinmu babban mai kudi an ɗauke shi an kwaci miliyan ɗari wancan an kwace shi an kwaci miliyan ɗari biyu wancan an kwace shi an an an an an an an ɗauke shi an kwaci miliyan biyar an kwa- tattalin arziki ne yake karyewa yake rushewa sai talauci ya da karuwa a cikin al'umma shi ma ajanda ce ku yi karatu ku yi bincike ku gane ku zama masu kishin ƙasarku yaya za ku taimaki al'ummarku da haka cutarwar wannan harkoki na kwaya wallahi ba za su lissafu ba wannan al'amari da a ce za mu taimaki kanmu mu haɗa kai da hukumomin nan to da mun yaƙi wannan abu sannan tabarruji rashin saka sutura tsirrai da 'yan matanmu da ɗalibanmu a jami'o'i yau abin da yaranmu 'yan mata suke sha'awa shine su yi tsirara in ban da ke daga jerar tunanin ki ba dan kin fitar da abin da kowa yake da shi mai abin burgewa haka ne mana kamar hannu ne ban daga ce in ce hannuna a kalli hannuna akwai abin burgewa to matan mu abin da ba sa ganewa kenan wannan abin da zaki fitar da shi na wata yafi naki kyau kuma kowa yana da shi menene kike da shi peculiar abu wanda yake daban da na wani shedanci tabarruji Allah ya ce wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku saka sutura ku lullube jikinku mata hijabin ku shine mutuncin ku ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudai wa kana Allahu ghafurur rahima umarnin Allah ne a saka hijabi umarnin Allah ne a lullube jiki amma yau abin da yaran mu suke sha'awa da ta shiga jami'a ko da ta zama budurwa kawai ta rinka fidda kirjinta a waje ta rinka fidda ainihin mazaunanta a waje ta rinka nuna cewa ita ma fitsararriya ce. kuma wannan yarinya ba ita ce uwa a goro ita ce uwar 'ya'yan goro jikokin da za su ita ce uwar su yaya al'umma za su gano da wannan al'amari sannan kuma abin da ya shafi ikhtilafi ba sai mun yi magana a kansa ba cakuduwa maza da mata shi ma subject ne mai zaman kansa har an mayar mana shi ya zama kawai halal kawai ba mu damu ba namiji ya goyi mace a bayan babur ya kwanta a bayansa dan a shafa yana tafiya da ita yana rike hannunta tun ana ganin abun da wani bako ne yanzu ya zama abun burgewa ne ma ana ganin ba wani abu bane ita ba ta jin komai shi ba ya jin komai in taron gwamnati aka je a hada maza da mata in taron siyasa aka je a hada da mata da mata wasu islamiyun ma maza da mata wasu makarantun maza da mata komai a cakuɗe kawai a tare akwai wanda break ma tare ma ake hada su je ba wani kula da ƙa'idodin shari'a akan al-ikhtiram shakuduwa maza da mata duk wannan yana cikin abin da ya lalata tarbiyyar matsaloli na kawalitul jawalat al-yadawiyya waya wannan waya ina da lafiya mai zaman kanta akan bala'in da waya take jawowa wajen lalata tarbiyya amma ba ni kadai zan yi lafiya ba na san malam zai zo zani ba ga abin da ya shafi zubar da jini lalacewar tarbiyya ne ta kawo mana zubar da jinin da ake yi yau a ƙasar nan kace-kacen da ake karka ɓata lokaci kullum rashin tarbiyya ga shi nan ba sai na yi sharhi ba ba sai na yi bayani ba gwamna yana tsoro mataimakinsa tsoro ciyaman tsoro dan sanata tsoro general tsoro roda tsoro dan sanda tsoro kowa tsoro akala makalla ma tsoro duk mu ma duk a tsorace muke wallahi tallahi kowa a ji aka gaice mu a kasar nan sai mun bincika to ya lafiya hanya ba matsala dai ko a to ka je ka kai aya kwashe ka aiki ne ba duk an jefa mu cikin tashin hankali da bala'i ka gama jan ayoyinka da hadisanka akan tawakkali da dogaro da Allah amma in an kira ka sai ka ce a ina da uzuri ba zan samu halatta ba tsoro an jefa mana tsoro da firgici a kasan mu an mai da mu ɗan gudun hijira a kasan mu ba ma iya rayuwa da al'umman mu bala'ai dai ga sunan masu tarin yawa saba wa iyaye wani abu ne mai zaman kansa ya da ainihin wato neman maza neman maza da neman mata maza su nemi maza mata su nemi yan uwansu mata wannan wani karatu ne mai zaman kansa na lalacewar tarbiyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil kan zo na cika ku da bayanai da maganganu kujerar ba ta ba ni kadai akwai mu malamin shehu mu آه، محمد بن عثمان حفظه الله تعالى آه، آه، شيء إن شاء الله تعالى زي كربا يدور منا bayan wannan yan shimfiɗa da dai malam kai ta buga al'amura sai gari ya waye أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفقك الله وأحسن الله إليك بارك الله بارك الله فيك. وشكرا نعم أوكي خلاص بارك الله فيك معليش والله كذا من وقتكم والله عشان انت اهل البلد معليش
wanda kamar da ma ya faɗa su su ci ne da wani kwallo ke ma a fata tsaye na da daga su insha Allah mara mutan mutane wanda ya yi su الله يسعدك الله يشفيك الله يسعدك معليش ازعجناكم da za mu yi ka an magana zuwa ga kuma Bobby Boy Muhammad Hafizahullah ta'ala shi ma ya ba mu nashi sakon insha Allah
الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان الزهروان على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنوا مسوء البركة والدرجة السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته شاتوكس قوة آية Muharram yau kuma Juma'a dubu da arba'amiya da arba'in da takwas bayan hijira kuma cikin baka yau uku ga watan bakwai Yuli ko Julai ko Ailul dubu biyu da ashirin da ainihin wato shida. To ai sarkin gobir ya ce amma zaya baya a mai da iri gida. معناه لا إثر بعد إثر الشيخ الزوجي بروفيسور الأستاذ المشارك والمشارك أيام يا سكوان فيلين يا حج حد أمرا to in ka ce in ƙara mai zan ƙara ko dai ka yi ta'aliki ko ka ta da liki in ka ta da liki ruwa zai je yi to ni ba zan tada liki ba na fi so waɗannan gwalagwalan bayanai na shi mu fasa kawai mu je mu yi digestion ɗinsu a tashi inda za ku banne na fi son haka malam Allah ya saka maka da alkhairi waɗannan bayanai muhimmancin su ya kai inda ya kai shi yasa na ce da ku a mai da iri a mazaya a mai da iri baya yau me rage baya larabawa ne suka faɗa la'ibar ba da il wani ƙanshi kuma bayan irin ya ci an ganci ya tafi to amma da ke shi musulunci wani ce kamar gini ne wanda ke tsohon gini misali duk inda ka yaɓo ka mulmulo ka yanko ka ɓamɓaro ka ɓantaro wato tubali za ka samu inda za ka yaɓa to wataƙil daga wannan mahangar babu laifi na ce wani abu kan abin da malam ya faɗa. Da farko dai mu'assala mas'alar wani take tarbiyya? Ka asal mas'ala. Kalmar tarbiyya ya kalma ce balarabiya yi, ai ba ba haushiya ba ce, sai dai mun hausar da ita ne. Ita hausa sama da kashi tamanin da biyar da larabci fadama fadalma tagiya abbagiya katifa batifa fitila fatila allo allohu a gane hatta lafiya hafiya duka suna madadin to amma kuma duk yaran da baya auro matacce ne kwarai da gaske akwai abin da suke kira ijtima'iyyatul lugha sociology of language dole ka ara sai dole aron ba a mai da shi nake cewa to a wannan gabar mun ji abubuwa masu matukar muhimmanci tarbiyya suna ne a arabiya suna kiran shi al'isim amma idan aka non-transitive verb idan ka ɗauke shi a matsayin muta'addi sai ka ce rabba yurabbi sa'a yusa'i wannan muta'addi kenan saboda kalmar rabba ga misali za ka yi shi had I known to kaga idan ka ce almurabbi biyar ne na fara da Allah azza wa jal wannan ba magana a kai in ka zo duniyar mutane sai ka fara da gida gida kuma mata da miji to yaya auren mu yake a yau ƙarya ta yawa a neman aure yau rushewar tarbiyya ne kuma shi ne almurabi na farko in ka tsada zai je taɗi da wanda zai aura sai ya ari mota ya ari waya ƴar ubansu ƙwarai da gaske ita ma ta ƙyallara ainihin haƙorin maka a dole alhaji ya ce ba ta taɓa wuce ainihin dutsen mai launi ba muna yara a garin da mun dutsen mai launi kun san dutsen kafin moro ne mun yi matar lele a wurin ai bare da gaske wallahi zan biyo kamitu da hafi ba ta wuce wurin ba ba ta wuce kar ba ta wuce kofar kwakwara ba amma alhaji sana ya ga haƙuri shi kuma galbotarin susu susa ko kuma ki ballo jakan wanda wai zai neme ta da aure ya yi aron mota ta zo da haƙori taron makareta guda biyu tarbiya an kai mai naushi ta yi kar ya ayi wallazi na aminu taklokunu ma'a sadiqin sura ta tara aya 109 ku kasance masu gaskiya hadisin dan mas'ud iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nari ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حديثي ne muttafaqun alayh ne ce na gargade ku ku daina ƙarya ƙarya takan kai zuwa ga fajirci fajirci kan kai zuwa ga wuta wallahi mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har ƙarya ta zama adireshin shi har Allah ce kai ku bude masa falin makareci ne a wuri na to ai ka kaɗe ai to idan kana magana almurabbi na farko din nan baka gyara gida ba aure tun daga neman tarbiyya ta kare mai kyau ce babanta ma'aikaci ne zan samu kuɗi in na aure ta kaza kaza kaza ba Allah aka kawo ba duniya aka hanga shi yasa auren baya zuwa ko ina in an yi auren ƙarƙari wato abin da ake kira honeymoon watan zuma ba su wata uku gishiri ya sauka daga kan kaza sai rigima sai hayaniya sai wallahi dama kadara ce na aure da dama menene ba kadara ba misali to ni a fahimta ta ƙari kan abin da a shekh doktor ya gaya mana sai mun kalli tsari na farko na ɓangaren tarbiyya almurabbi wal murabba wal majal to mu tsaya kan almurabbi ba na son mai tsawo don an riga ƙara karatu ko matasa mu masu tasowa bari in tunatar da ku da hadisin al-imam al-hakim cikin mustadrak kanikawan ilimin hadisi sun ce hada al-hadisu sahihun aw hasanun aw ma yuqaribuhu hadisi ne sahihi ko hakan ko ya kusa a takaice karfafe ne annabi yana cewa yace ihtanim khamsan qabla khamsin maza maza ku ci riban biyar kafin biyar da me fara shababaka qabla harami maza maza ka ci ribar kuruciya kafin tsufa me yasa aka fara da yaro domin shi ke da future shi ke da mustaqbal kayan aikin shi suna nan zamzam tukun ganin shi za a bukata gidan shi yana gwagware ido ɗanɗanon abincin sunanan zamzam shi ko wanda ya zama abin da muke kira ke ƙasa ƙoro balaga min alkibari itiya ya haura sittin saba'in tamanin ya rage ko misali su kaguwa an tafi jirkice tafiya ta yi tafiya shi ko yaro yana da ƙarfin shi sa aka fara da shi kada ka wulakanta lokacinka an gane ka ɓata lokaci a WhatsApp, a TikTok ka zama ɗan taktaka TikTok, WhatsApp ka zama ɗan WhatsAppa, Facebook ka zama ɗan Fasbaka, Twitter ka zama ɗan tautara wadda ta canza ta zama X a yau misali. Ni ban ce da ku laifi ba na yi amfani da su. Amma utilization matters. Istinal ko al-mu'tabar. To sai ka iske an ce ka yi amfani da ƙuruciya kafin tsufa. Kakanninmu sun ce in ka ga tsohon banza bincika yaron banza ne. Billahi al-azim. Saboda ba zai yiwu ba ne ka tattali ƙuruciyarka wajen ɗa'a duk abin da abin nan malam ya faɗa ɗin nan ka kamanta su gwargwadon hali na ji yaro ya ce to malam mun yi za mu ɗauka Allah ya sa haka da mu makasudin magana ba mata magana zarar zarar zarar bane an yi aiki da shi wallahi abin da malamai ke gaya mana inda za mu ɗauki cikin goma mu ɗauki uku mai aiki da shi ukun za su gada man da natija to kan na tsawaita ɓangaren almurabbi kenan a fara da gida wace ce za ka aura yaya mutuncinta yaya kamalarta yaya muruwanta daga wani gida ta fito suwaye ƙawayenta menene level na karatunta ta taɓa rikima da mutane a waje tana fito da jikinta ana gani har har hari hai hai kamar kariya ko ku ta yi aiki da faɗin Allah a cikin aya mai lamba hamsin da tara cikin suratun nisa afwan suratu al-ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika musulmin yudnina alaihinna min jalabi su rufe jikinsu haka take kai kuma da zai aure ki oh ya zo da flashy car ya zo da waya android version a dubu ɗari biyar shi nake so tarbiyya ta rushe ta lalace dan ba Allah aka nufata ba ko ba za a ga hannun Allah a wurin ba. Malamai sun ce Allahu bihi yubda wa illa fa ilayhi yurja koma wurin shi saboda kullu amrin la lillah akhiruhu inna lillah duk abin da yake ba dan Allah ba a ce inna lillah saboda sai aka taka misali saboda aure tarbiyya ina so mu kalli wannan janibi ka je taɗi a unguwar yara yarinya kana taɗi look in za a je taɗi tun na magana almarabi mu fara da gida ciko akwai abu guda hudu yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne a ina ne menene yaushe ne ne za ka je taɗin timing is important kar ka zo neman ya a gidana ƙanwata ɗalibata sai na baka lokaci taɗi za ka zo bai kina so na sai ta ce to mutum ya ki mutum to ka gudu wallahi kuna gaskiya ba ne malam ba gaskiya ba ne wani irin walawala ne wannan mutum ya ki mutum mutum da ki mutum mana daga nan ne zaren ke bacewa in ka ɗauki wannan janibin na tarbiyya ba a son ka magana ta tsare ga mata nan kamar jamba a jozu masu magana to amma sai ka ga iyayen ke idan kun ƙara taɗi ki rufe gida ku bar ku da gamjeyin saurayi sha'awa na nukurkusa shi ita ma haka sannan ku bar su ta yaya za ka ce ga shifar auduga ga wuta ka ce kada wuta ta kama auduga ba zai yiwu ba alqahu fil yami maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i wai ya yi jifa da ɗanshi a kogi ya ɗaure mai hannu ya ce a kulka jike da ruwa ka mishi adalci to shi yanzu na misalin to za ka wannan janibin yaushe ne ne za a je taɗi zuwa yaushe ne ne ne ina ganin minti talatin ya isa na biyu kenan na uku menene topic din discussion ɗin kuma kuna maganan ainihin adadin wayoyin da kuka gani wasan kwallo da sauransu wannan ba ka tarbiyya ne ni a fahimta ta tun na ce in fara da gida sai mun fara gyara aure tukun dan ni dan aure ne kai dan aure ne ko dan aure ne duk wanda ya san nasaba ta aure an haife shi ya zama dan gaba da fatiha ba shi da kima shi yasa Allah ya gaya mana a cikin aya mai lamba 54 sura 25 yace wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sayra wa kana rabbuka qadira Allah shi yayi mutum daga ruwa ya sanya shi mai genealogical table wane dan wane dan wane dan wane dan wane ni zan ce da ke ne ne Muhammad ibn Usman ibn Shu'aib, ibn Adam, ibn Usman ibn Salih, Alkanawi, Barin dawo gida Alkafawi, na kwaje kuma. Wai ina sun wannan samfuna ta kenan, kai kawo naka guda biyar haka, ni abin da na tsaya kenan. Mun tambayi magabata ku ƙara min ba. amma ɗan da aka je shi ɗan gaba da fatiya ɗan kwararo bai isa ya ce da kai ni ɗan wani je kamar da an rusa mai mutunci haka ya mace to shi ya sa sai mun fara kallon wannan janibin me za ku tattauna da wanda za ka aura ka ce to wance da Allah tadin mu yau na baki ki je ki haddace mai tuka aya ta ashirin da ɗaya a cikin sura mai lamba hudu حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبن حظوا القرشي قيامتك حد شيء إن ذوقوا بي ذاك من تسميعي دن الله إن كان بيكو زي ينقوب زي يوا فما أنا إيه ni ban ce kar ku tattauna yaya karatu a jami'a CGP ɗinki yana rise ne ko yana falling ba babu laifi amma ga tarbiyya nan kun gini ba ta hadisan banza Allah guda uku khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama bukhari da muslim hadisin Uthman bin Affan kina ki haddace zan zo gobe kan baka ga canji ba Allah kuwa iyyakum muz-zulma fa inna adh-zulma dhulumatun yawm al-qiyamah hadisin Abu Hurairah muttafaqun alayh ina ba ku misali ne da sauransu in wani abu ne na ilimi ka bata ta haddace je ki haddace min suwa ne ne arrahabi ya ce za su ci gado asbabu mirasil wara salasa kullum yufidu rabbahu lwirasa wahid ki je ki haddace next time ki kawo min saboda uwa ce ga 'ya'yanka tafkira ce asiri mai ɗakinka to kuma sun kashe kuma sun daga tafiya shine yaushe ne ne za je tadin zuwa yaushe ne ne menene content of the discourse amma kuma kuna zancen surutu na shirme da ɓata lokaci ai wancan an yi mata kaza wancan an kawo mata laifi wannan yana nushi da tarbiyya yawanci ba fi damuwa da shi ba ita kuma allura in ka ce ba ta da matsala zauna a tsininta ka ba ta labari zauna a tsinin ka gani rena kama ka ga me suka ce kaga gayya ɗan hakin da kare na saboda haka yaushe ne ne za ku je taɗi matasa kuma zuwa yaushe ne ne sannan menene za ku tattauna na hudu a ina ne haramun ne ka kaɗaita daga kai sai ita a ɗakin abokinka ko ka sa ta a mota mai munafikin gilashi tinted glass ku ɗaga misali wannan idan ka kasa tarbiyya murabbi kaza kaza to ka ɗauki murabbi biyar gida shi na fara da ainihin aure duk haihuwa in ba da aure ba ne lalatacciya ce ƙasashen turai ne ke ce akwai single mother single father mu ba haka muke ba mu ƴan aure ne gaba da baya to wannan mushkila ce sannan kuma suwa za su gyara ainihin gidan iyaye mana duk maganar tarbiyyar nan idan iyaye ba su hannu ba fa ta yi kuma an yi amma yayan ne sun ki kun ji misalin da ya bayar ai inda uban shi ke gudu kare halaka shi la ilaha illallah a kanan mu ta dabo yaro ka shigo ka kashe mutum bakwai har da jariri kuma ba abin da aka yi mai uban yaron a nan gwaccaranci ne in ka tuna ya zo yake cewa wannan yaro ne na haife shi amma dan girman Allah abin da ya kamata na hukunci a yi mai an yi mai ya ku masu mulki Allah zai tambaye ku الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور آية 41 chapter number 22 waɗanda in muka ba su jagoranci a ban ƙasa za su yi umarni da sallah makkan nahum in ba su dama an ba ka dama ta mulki suna son mulkin nan ta hanyar election ko selection ko imposition ba lalle bane election ga just selected amma dai an baka akwai at-tamkinu siyasi akwai at-tamkinu ilmi al-akademi akwai at-tamkinat iri-iri za su tsaye da sallah kaga tarbiyya ne za su ba da zakka su yi umarni da mai kyau su hana mummuna yanzu irin wannan munkari masu mulki kuna kallo yaro zub da jini kuna kallo amma inda za a taɓa ɗaya a mulkin shi za ga abin da zai faru shine ibnun nasir ke faɗa cikin daliya yace haridin idza ma sima khaffan jahuhu wa idza yusamu ilahuhu lam yaharudi cikin daliya yace sai kaga irin waɗannan mutane yana fishi da ka taba mai daraja shi a taba ubangiji shakulatin bangaro to wannan almurabbi din nan mu fara da gida tabi sannan na biyu gwamnati duk abin da za mu faɗa hukuma tana da ruwa da tsakiyar gyara tarbiyya eh wallah mu yayi za mu yi amma lokaci baka da kowa tanfiziyya yanzu dan Allah in tambaye ku waye isa ya je lokacin aikin haji yayi yanda yake so wajen shiga harami a Saudiya ku ga min shi ibada zan yi ana hajaji kana ina askar askar zan tafi ka sha kokara billahi alazim amma kasar mu fa sai mutum ya kokawa da jami'in tsaro da ya rigima da shi to hukuma ya kamata hukuma ta za gyara tarbiyya yanzu da Allah ku duk yaro dan shekara ashirin dan Allah ya tambaye ku ya san kwandala ina son fito da wata qadiya ne aure ya san kwandala cikin matasa cikin ku kowa ya san kwandala har da waɗannan yaran yan mata kun san kwandala ko dai kuna jin sunanta ne kawai kun san ficika tumu mun santa me yasa na kawo wannan misalin ni ba economist bane amma ka bani dawa in faɗa abin da na sani ka so ka min gyara ni ina gani akwai abin da nake son na fito da shi aure duk kuɗi a ƙasa in ta rasa smallest unit of the monetary system to babban kuɗin zai zama da wahala abin da nake nufi tun da babu kwandala a yau babu ƙwayar naira ɗaya yau sai takardar naira bi ta sha wahala sai aka haye mata amma inda akwai kwandala wata kilda babban kuɗin ya samu hutu shi yasa manyan ƙasashe kowace na da kwandalanta america na da sen saudiya na da halala kuɗin da ya fi kowanne ƙarfi a duniya shine kedi kuwaiti dinar su suna da kwandalayensu to me nake cewa anan wannan ni fahimta ta ce to hukuma ce ta bari mu 'yan Najeriya muka yi fatali da kwandalar inda ta ce ba wanda ya isa mu ne muka ki haka na fahimci abu din to ina alaka shi da magana ta ai tarbiyya ce gwamnati ba tsoma mataki da ya kamata ba so haka duk muna da laifi ne gwamnati ta taimaka ma tarbiyya ta hanyoyin nan da muka ji na farko tukun duk hukuma sai ta samar da abu guda goma yaro shi kadai yana bukatar tarbiyya me yasa cikin hadisi aka ce wa shabbun nasha'a fi nasha'a aka ce sai nasha'a bi nafsi aw unshi alai unshi ai ta da shi aka yi wa iz qala luqman libni wa huwa ya'idhu ya bunayya wasiya ɗaiɗai guda goma muna kiran su wasaya luqmaniya da luqmanic preaching je ka karanta suratul nahl tun daga aya ta 13 har zuwa ƙasa to hukuma dole ke samar da abu guda goma don tarbiyya ce kyau tsaro duk halin da muke ciki na rashin tsaro saboda tarbiyya ce ta lalace jahilci munafinci ƙarya yaudara son tara abin duniya da shagaba da sauransu mutum ya yi laifi a kyale shi laifi ana ba shi official cover ka zama lalatacce mu zama na cewa honorable ya je ya yi satan kuɗi ka zo kana honorable honorable ko horrible I don't see anything excellent in your excellence. Yi ban ga excellence ɗin ba misali. Amma ba za a zo a bamu kuma ka je mun yi shiru. Saboda an doke mu da talauci. Abin kuma ya shafi ‘ya'ya sun ƙware a kan siyasar ta guda uku. Siyasatu tajwi wa tahwi wa tajhil. Tahwi a tsoratar da kai. tajwi a talauta ka a bari kana dambe da buhun masara kuma ya kayar da kai bayan da ka iya misali na ka duk abin da aka rarrumo aka baka sai ka karɓa misali to abin da nake cewa hukuma ta samar da tsaro in tashi daga ainihin banki amci dai a gabashin Najeriya bayan Maiduguri bayan Bama in tafi har Same Boda Badagry in tashi daga Obubra across river in tafi kwangwalan mata mai taketa ba tare da na wahala ba. Amma yanzu fa cikin tsoro nake, kana cikin tsoro, muna cikin tsaro ne ko tsoro, ku bani amsa. To idan muna son tsaro mu tsare tsarin mai tsaro ya ba da tsaro ya kori tsoro. sai mun tsare tsarin mai ba da tsaro ya kori tsoro ya kawo tsaro. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Waɗanda suka yi imani ba su lalata imaninsu da zalunci ba, suke da security. To tsaro nauyin ku ne. Yara sun tashi a tsorace yau, ina maganar tarbiyya. aikin gwamnati kenan. Na biyu samar da abinci. Yau ina abincin yake. Rashin tsaro ya hana manoma noman ma. Saboda babu tarbiyya a ƙasa. Ka je ka zamfara tana makanta kirari a kirarin su mu ƙasar noma ne ina noman yau. Lalatattun nan sai ce to ba za ku yi noma ba sai kun biya kaza. Kuma san tsoron su ko abin da suka nome a kwace ina aikin gwamnati ina nauyin da ke hannunku ina kuɗaɗe maɗuɗe mahaukata da ake fitarwa saboda tsaro don girman Allah lahira fana zuwa tsaro na biyu sai kun samar da ilimi nagartacce quality education ba tarin ainihin karatu turanci kamar zakara babu mutunci babu ɗa'a ba ba maganar yare ba ne 'yan china mandarin suke yi can can can fyan fyan fyan abin da zai gani misali to amma abin da suke da shi na abin da suke manufacturing sun fi america yau america bashin da ce ne ke bin Allah sai ka tona quality education shine abu na nawa da nawa kenan na biyu na uku tsaro abinci ilimi nagartacce na hudu samar da aikin yi sana'a da ita magana a kai sana'a sa'a kuma sana'an nan matasa karku ce sai wai aikin gwamnati yanzu aikin da no longer available kana da ainihin kwalinka na digiri kana da bachelor kana da master's kana da phd ka fara sa professorial gap amma ba aiki amurka da turin takardu da jaridu na shekaru goma ba aiki na ga professor kusan ɗalibi na ne abin new york wallahi yana da PhD ne kuma ainihin medical personal ne professor ne amma ya buɗe shagon sai da abinci sunan shagon gala-gala je ka New York unguwar Bronx inda nake tafsiri shekarun baya gala-gala iko da kwalina na NCE san fara toro koko da goro koko da kogoro ina tarbiyya babu aikin muna yara akwai lada ladan dan boko ina lada take wata mota ce sunanta lada in za ka farka ka farka mu gyara sassaka da girtanci da saƙa da rini kun gane ko da ƙira da su da kuma mai faci da sana'o irin na zamani irin waɗannan misali a ringa buɗe business center misali kar ka zauna in ba haka ba sai ka lalace kwaɗayi ya mamaye zuciyarka duk wanda ya canza riga ka fara gwala ido kana hasada ko yarka za ka aurar inda hali sai mata keken dinki sai mata injin markaɗa tumatir shi kuɗi wawan abu ne in ka rewa shi kana tarawa sai ya girma wallahi azim saboda haka tsaro a gurguje na kuma ce me abinci ilimi nagartacce aikin yi ko kuma duk wannan aiki nauyin ke sannan kuma sai me kula da lafiya na biyar kenan lafiyar kwakwalwa lafiyar jiki babban magana kuma lafiya irin na ruhi kwakwalwa kwaya shegiyar abaci wurin da kake magana professor na je ndla don kusan na da ma majalisin sallar juma'a a wurin ba hanyar airport ba right da na je shugaban cewa da ce malam kaga wannan wallahi ya fito da tarin kwaya kudin da yace kaga kuma yaro ne dan wani gari can kusa da mu dan batta yaron duka da bai rufe shekara arba'in ba kwayan ta hannun shi aka zo kuma ba shi da digan kirki a jikin shi ga kwaya ta wajen miliyan takwas an cafke shi a ofishin NDLA wani aiki kuke yi kwaya tana zuwa ne saboda abu biyar availability sellability profitability, accessibility, da kuma affordability. Availability, yawai saboda is available. In babu fa. Na biyu, sellability, it can be sold. Za iya sayarwa ne. Sannan kuma profitability, akwai riba. Kuma ka san mutum, lihubil khairi, la shadid. Sannan affordable, it can be, it is affordable. In babu fa. sannan kuma sai mai accessible gwamnati nauyin ku ne ku hana wannan ku taimaka mu tarbiyya ƙasashen turai da suka tashi yaƙan buƙaƙe su suka turo ƙwaya a gare su wallahi malam na je wani gidan kurkuku a birnin pennsylvania a philadelphia kai a pennsylvania karatu kai na wurin aka tara min su yawanci baƙaƙe ne 80% duk baƙaƙe ne wani ce I got him killed kwaya wani ce anan zaga rayuwata suka ce kashi saba'in cikin ɗari na bakake kwaya ta kai su wani za ka bar su yaƙe mu Yahudawa a Brooklyn a New York City baka isa daga ɗin suna shaye ba sai mu to abin da suke kawo mana kenan nan wurin sannan kwaɗayin mu na tsiya barin faɗa dole ne sai ka ga inyamurai suna kawo mana ƙwaya a gidanmu suna ya mu a kafin nan masu shi suna nan da yawa a kano kuma malam suna nan da yawa mun kasa wani abu farko kai baka isa ka je kasuwar ariyariya market a aba ka buɗe shago wallahi baka isa ba dan na zauna cikin su na san halin su in ka ga bahaushe Allah sarki dan tanko mai kan bashi turo uban matanda ba ka biyan bai sai da ɗan sanda ba haushe ke yawanci sai dai ka gamu wajen balangu ka yi haƙuri ba na raina balangu ni ma ina ci ko tsire abin da muka iya ke Allah ya ji kan marigayi malami ni Kano wai wata ran ya je kudancin Najeriya ko a wani gari ne Abirba ne sai ga Bahaushe ce malam me kake yace wallahi malam ina sai da tarbi ne ce amma ku ko Allah ya dine maka tarbi an tarbi an gaba kafari ba kafari kace tarbi to wani ja maka tarbi ne ce wallahi dine maka wai ne maka abin haushin ne rashin tarbiya kwaɗayin mu yawa sai okeciku ya zo Kano ya buɗe shagon ƙwaya a unguwa a kuma kyale shi kai ba kai saba a wurin baka isa ba ne a zuro muna da gidan sarkin iyamurai amma je ka kudu kama isa they are more comfortable here than we are there yes haka suke yi suna jin daɗinsu kuma bari ga muku wani rashin tarbiyya sai ka ga yarinya da mutunci da hijabi ta je aiki a asibiti ana keke cire mana hijabi ba ma san wani niqabi a asibiti a gidan musulmi arniya ta zo da cross a kirjinta ba ta saka tanka mata ba wannan zagin tarbiyyar mu bari yi digressing kaɗan hatta a wa academic cycle ba lecturer da ya isa a yau i challenge all the lecturers su gaya min waye isa ya sa mai ‘ya'ya jarrabawa ranar Sunday. Tarbiyya ce aka cuce mu, ba ma wannan ba har ranar sallah yake sa mai yaran mu jarraba ranar sallah haka ne ko ba haka bane wanda ya isa ya sa jarraba ranar christmas mun yi shiru lecturers sun yi shiru kowa ya shiru tarbiyya fa aka zaga a kasar mu nan yaro ya taso an shawa tunanin shi ko mun ji mu gyara a hakar makalla haka abin yake kawai ayi hakuri a bisu ta yaya la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu saboda gwamnati ta samu dan tsaro abinci karatu nagartacce aikin yi an gane ko harkar lafiya kwakwalwa jiki tsaro sosai sannan a gurguje a samar da mahalli ga 'yan ƙasa. Mutum ne bai taɓa samun mota tashi ba, ba a gidan haya yake, yana hawa a siyasa, sai ka iske ya mallaki ainihin gidaje birjik. Yara suna fa gani suna fa gani fa, suna fa gani. Barewa ba ta gudu ɗan tayar da sai. Sai dan ga tunanin bari ya karatu don ya zama investment education. Bari ya yi bai haya da qualification da bigger da salary. An cire mai martaba da mutunci. sai mun gyara ba mun faɗa don muna jin daɗin faɗa lamari ne da ke damun mu sama da mahalli nawa kenan sannan kuma gyara hanyoyin da ake zirga-zirga da yawa ana mutuwa a hanya mutum zai zo ya sukwani mota rami bai san rami ba ne sannan kuma maintain ɗin hanya ɗin sannan na tara har na fara missing ɗin count ɗin wanda ya samu mulki ka ja mutane jika su baka shawara yalla bai abu kaza ba daidai bane ka gyara in ya baku abun hannu ku ki ku ce ba ma so ba dan kudin ka muke shawara ba wallahi sai mun samu wannan attitude din siyasar mu a Najeriya tana rusa tarbiyya ta kasu gida biyar ba zan faɗin su ba amma akwai abin da nake kira ainihin MPP materialistic political participation madiyat na shiga zan na samu kuɗi ne a ba mu rance miliyan ɗari biyar in mun ci za mu biya ko ba shi da koko ba fa ma'ana ba aiki zai muku ba ina ya samu kuɗin naka ne aikin da za a minto an karkatar da shi kuma yaran mu suna gani so laifin ba na yaran kaɗai ba ne fa mu ma da namu laifin ciki mu haɗu mu duba don girman Allah ba malamai su a ce malamai wannan ba ruwanku ba ne ok ba ruwanmu ba ne mene ruwan misali kai abin da ka rike zan iya rike shi ya har ma sama da haka ni na wa membarin baka isa ka rike ba in kana ne a zo a zuba ba a sanin macito sai miya ta kare ba girman kai bane a girmama kai ne girman kai daban girmama kai daban saraka wannan abu dole mu kalle su shine bangaren almurabbi shi nake son jaddada almurabba ma lai magana kai extensively majal shine shine wanda zan kusan kammala dan na san lokaci ya riga ya tafi minti goma sarkashin murabbi ke na gaya muku gida sannan da gwamnati murabbi na gaba media media iri biyu the orthodox media da kuma modern media wasa'il at-taqlidiyya wal haditha yau kafofi min as na social media sun fi da hamsin wani hamsin tun zamanin facebook da suka bude a massachusetts wannan yaron zuckerberg ai kaga daga nan ya fara ai shi wannan yaron dan kare misali ai asali the face of the books of the student ne ai anan kusa da MIT a Massachusetts daga baya aka haɗa zaman ta Facebook yau Facebook adadin waɗanda suke bin Facebook sun fi adadin Nigeria da China da America kana magana biliyan nawa yanzu misali to yau suna taka rawa wajen bada tarbiyya na yi muhadarori a Kano mai sunan wato social media bainan ni'ima wa nikma ko dai azaba ko ni'ima yana cikin tattauna mu zamu yi da mata la'alla gobe ko jibi yanda birnin ku suka nuna to wannan hadari ne social media yaro malam yana danne da nan waya awa uku awa hudu amma wallahi baya ba Qur'ani wannan lokaci haka ne ko ba haka bane kwallo fa ta zama bala'i yau Premier League zai iya gaya ba club nawa ne ce ya malam guda ashirin na Premier League ya san Aston Villa a birnin Birmingham ni na je headquarters Aston Villa din na je ga wani ake so a gani na je Harorin a Birmingham last April na je Manchester United a birnin Manchester in ce to mene yanzu tsaya da gunkin su Mr Ferguson in ce da gasar da kuke takama da shi ta bakin Shakespeare Vini Vidi Vici I come I saw I conquer me ya takamar ku sai ga yaro ya san eh ai kwanaki Arsenal ta ɗauki ko shekaru a ruwa ko kuma sai ne. Ai wani shi fi kowanne tsada cikin ku da yayi tsadan nawa ya baka ya miskini ibn al-masakin. Kana fama da talauci. A La Liga, o ma adraka ma La Liga. Zai ga maka adadin clubs a wurin. Ya san ainihin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ina. Real Madrid da sauransu misali, amma bai san me addini ya ce ba. Seville, kun san Seville? Don Allah wanda zai Seville Football Club, kun san Seville? Kun sani? Wa zai gaya min asalin sufur na, na Spain ya sunan garin asali? Ishbiliya ne. Ishbiliya garin al'imamul Ishbiliya. garin al-mu'tamad ibn abbad al-ishbili amma sun canza nan kake rigima kar ka gaya min umar kanuti da aka fa a paris dan mali a ya da kuɗi dala miliyan ɗaya ya gina masallacin kodova kodova a kasar to ya malam da kwallo ne zai da kuma sai ne kuna muka magana abin da ke faruwa a kwallo za ka so kafare cinye su a fili a cakudu kuma bari in tambaye idan ana taka fata kwallo yau World Cup dan Allah shi golkifa lamba nawa ne ɗaya ne ko idan ya tare ka san an haɗa mishi wuta da yawa idan aka koro kwallo za a soka a ragansu kuma Mondial World Cup sai suna up bai yi sallar la'asar ba. Sai fita je sallah. Ya bar goal post rara. Dan Allah ku gaya min ya yi daidai ko bai daidai ba. Ku gaya min gaskiya saboda Allah lokaci ya tafi. Ya yi daidai? Ya yi daidai? wallahi ina tabbatar muku sai an kashe shi. What? What? You'll be gone down. To me nake cewa ne, ƙwallo har ta kai an fifita ta sama da sallah. To ni aure na kare ne sallan ya sa kare kashe kanshi tun da ya riga ya ya kammala kwashe zunubin daga baya. Amma abin da nake cewa ƙwallo ta kai wannan jalin to da yawa daga cikin yara ƙwallo ta ɗauki hankalin su a yau. Har a Ramadan, wai kai Ramadan Cup, an yi ko ba yi ba ramadan cup ke baka jin kunyar Allah ramadan da cup hal ya sauya ne matsala don wasa Allah ya yi mu to ku kiyaye kanku ba lokacin doguwar magana ba ne kawai abin da nake jaddadawa tarbiyya na da ɓarayi uku murabbi murabba majal murabbi kawai na ɗauka shi ma ban karkare ba dan an riga an ƙara karatu wannan rambul nake da dajiya da ɗauraya amma a ƙarshe kitamu wa miskun ku kiyaye abu kaza ga su na farko in muna son tarbiyya ce kyau sai mun koma mun sake farfado da tarbiyyar da iyayenmu suka ba mu ni na taso gaban iyayena na ga lokacin da za a kawo abinci a ƙwar gida ko ƙofar gida a garka da magariba idan gida guda goma ne kowa sai ya fito da akushin abincin shi Allah kuwa ne na san wannan lokacin a ci wani makwabci wallahi bai ce fare ba haka zai wanke goma ya tsoma bai da ci hari amma har mari'a amma yau fa mun zaba individualistic and not collectivistic wata kan sheki muraya wannan yaran mu in ka tambaye su mecece ciyayya dan Allah cikin yara wanda ya san ciyayya da gano ciyayya cikin matasa wanda ya san ciyayya da gano waye wancan kai anya matashi ne kai mecece ciyayya a gurguje ciyayya a ci tare barakallahu fiku yau ina take yau ni na san lokacin da manyan mu za su kawo abinci su ci har muna jiran suɗi na manya menene suɗi abin da suka rage ba ma kyama yanzu muna kyama mu raya wannan idan mutum a birnin kafi kafin ya musa kafi makakkafan na kirki in ka ga kishira ka ba ne shi ma in ya kafi ya kafe akan kirki ka ji kirarin kafin mu an gane ko haka kuma ainihin Kano ko da mai kazo mun fika gidan alkhairi to a tara kai duk gaba da Allah ka ba mu ya rabbal alamin nake cewa wallahi a wannan lokacin idan mutum ya yi tafiya daga kafi ya je Kano Kano ya je Sokoto Sokoto kaza sai a taro a ce wani gidan shi ba abinci fa a yi karo karo a kai mai yara fa suna gani yau ina wannan wadda bata haife ka ba a ɗakin da za ka je ka kwana har yau a unguwar kwango a kafi akwai mama rabi ta goya ne a yanzu ka ta tsufa bai ta haife ni ba amma uwata ta kan ce je ka ɗakin da ka kwana kuma in ne laifi a hukunta ne a kuma gode ma wanda ya dake ni dan gyara ake so a yi min yau fa ta faɗa na ma je kotu ka gani misali sai kowa ya kau da kai yara su dawo daga kwallo da magariba suna yarfa gome ba su yi sallah ba ba mai ce da su kala ka tanka su zage ka in karatun ne yawanci digiri din babu ne yan jirafin ne yan ketarawa ne kun san jiraf ko bari in leƙa ɓarawon digiri ɓarawon karatun wani har ta kai akwai commercial digiri a yau malamai suka ce duk digirin da ka je ka aiki ba gumin ka ba duk kobo da ka ci ka ci haram kamar wanda ya karatu ya sha wahala ya ci gumin shi ku kwashi ƴaƴa ku kai su karantu a Singapore ku kai su kaza kaza kaza ba sa karatu akwai wanda aka kai ƴan shi karatu waje aka ce alhaji wance ku gaskiya tana bi maza ce kar ku damu ba dai tana cin jarabawa ba Allah zai tambaye ku ajali na zuwa saboda haka a gurguje ɓangaren murabbi kenan a sa tsoron Allah a sa takawa a kula da haƙoƙin maƙwabta a ci a fidda nunkufurci a zukata wani ya samu alkhairi mu taya shi murna in ya samu akasi mu yi jaje in namu baya nan mu bibiye shi in an yi rashin lafiya mu kai ziyara ba sai kana da kuɗi ko ka za ka ba ba in daurin aure ne a gan mu wurin ko na je ko na tura wakili ko na tura ainihin saƙona zuwa ga abin da ya kama da haka la utilu alaikum bi hadal qadari kifaya muna matukar godiya ga wannan ita kungiya mai sunan Sarawa Aid and Relief Foundation Islamic Marriage Support and Counseling Center kuka haɗo kuka haɗa wannan alkhairi gaba ɗaya dan uwana Ibrahim Abdullahi tun muna yara muna ce da shi ɗan ju sunan shi kenan mu a rubutun a yaranta kamar da nima akwai yana wasu suna amma ba zan faɗa ba an gane ko to amma ɗan uwa ne da na san shi tsayayye akan aiki na alkhairi irin wannan kuma ga manyan mu kullum ina alfahari da professor alkafawi na kan ce malami na Allah ya ƙara maka lafiya abu ne muhimmi alkhairi baka manta da shi sai wawa sai mahaukaci ke raina mafari kuma duk bangaren tarbiyya din ne da kuka zo wannan wuri Allah ya tara mu gaba ɗaya a gidan aljanna fadilati sheikh wannan karatuka gwalagwale da ya mana Allah ya biya ka ya saka maka dan jama'a ta amfana matuƙa gaya kuma kar ku yi kasala in kuka ji gayyata irin wannan a kowane lokaci Professor Fodio na shigo yana shi ma bayanai masu matuƙar muhimmanci dan boko ne amma bai bari bokon shi ya janye daga darasa Islam accountant ne na yankan shakka muna alfahari da shi alhakon don commissioner ne ma commissioner amma muna amfana da shi matuƙa gaya da expertise ba ka ake bukata tarbiyya ke ka yi boko kar ka manta addinin ka ka haɗa biyu wai taura biyu ba ta tauno ƙarya ne za ta tsono ka sa garnan da kin haƙori ka tauna za ta tsono wallahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
هيا شيخ أي والله لقد أخذت وأجدت
zamu kira shi masaukin baki ya shirya mana jawabi na godiya da rufewa shi rashi ibrahim abdullahi kano wanda shi ne ya wani wannan da sarki ya ce yana wa makaran da ara da kara mai yanayin su a cikin wannan gari. Assalamu alaikum warahmatullahi
da farko muna ma manyan bakinmu malamanmu godiya matuƙa kwarai da gaske da wannan lacca da aka ba mu a wannan dare wannan lacca domin taɓi ne gaskiya cikin shirye-shiryen da malamai za su gabatar akwai samina ne gobe akwai samina gobe amma samina ɗin akwai waɗanda aka gayyata musamman waɗanda aka gayyata su ne waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkar auratayya a ciki akwai malamai akwai masu unguwanni akwai hakimai sannan akwai alkalai kenan taron gobe ba na kowa da kowa ba ne shi yasa ma ba a sanar ba waɗanda ya shafe su an sanar da su an gayyace su muna fata za su ba da haɗin kai su halarta akwai profesa da zai fara lacca har ya fara taɓo laccan gobe so ina ganin insha Allah za mu amfana ƙwarai fahimtar mu anan santa shine kowace al'umma tana da matsalolinta kuma wannan al'umman ita ce ya kamata na farko ta taimaki kanta wajen warware matsalolinta to shi sa muke kokari na gayyato malamai da za su zo su taimaka mana da shawarwari ta hanyar bita domin warware matsalolin da ke addabanmu a nan yankin. Saboda haka muna gayyata muna ƙara sanarwa ga ainihin malamai, alkalai, hakimai da masu unguwanni waɗanda aka gayyata zuwa taron gobe muna son mu fara da wuri ƙarfe takwas da rabi so za mu tashi da wuri insha Allah. jibi karatu ne na mata kuma ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai babban malama tana cikin wannan ɗaki malama zainab abdullahi adamu bauchi a darakta ce na wani makaranta a bauchi kuma fitacciya ce a sha'anin da'awa hafiza ce ta alkur'ani ta taɓa cin gasan ƙur'ani a ƙasar nan tana tare da mu kuma jibi ita ma za ta ba da ƙasida a wannan majalisi insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda Allah ya sa muka karbi malamanmu lafiya to muna roƙon Allah ya sa su yi abin da ya kawo su Allah ya mai da su gida lafiya ga waɗanda suka samu damar halartar wannan zama muna godiya kwarai da gaske saboda samun lokaci da kuka yi kuka zo wannan bijire Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwan da muka ji daga malamai zai amfane mu duniyarmu da lahiranmu da wannan nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alkhairi dan wa kamar yadda muka bi sanarwa insha Allah mu gobe na karatu ne na kowa da kowa ba to wani na ka ce ce kuma su ne ake ba da insha Allah wannan karatu imamai da alƙalai da kuma hakimai wanda suke fitan al'amuran aure da kuma ne shafi shi kuma karatu ne na ba ta sallah ta haka mamanka